الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإنسان إلى يوم الدين يا أمة الشيخ ارسلي لنا بهذا المحضر والتعصب في نظرة أحيانا سبحان ربك المسلمون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه الحمد لله a ci gaba da karatunmu na ruhun adam yau muna darasi na goma kuma za mu tashi a kan batun shehu radiyallahu anhu da yake cewa watsalin murabiyan kabiran nasihan kamilan irfanin imaman saliha malliku nafsaka fala tudabbiri wa kun kamayyitin دواما تخبري ولا تخالف ولو بان فساد رأي فكن دواما ذجتا فخطأ للشيخ أقوم وأليق من المريد عند من أقل wannan manufa ga dukkanin mutumin da yake ba da rikan tijaniya shine ya reni zuciyar shi ya mata tarbiyya yadda zai sadu da Allah shine manufa a cikin dukkan da yake kuma kamar yadda muka sani addinin musulunci karshen gayar shi saduwar bawa da Allah shi ya sanya hadisin jibrilu in muka tsaya muka kalle shi da kyau zai nuna mana haka farko abin da aka nema wurin musulmi waɗannan ayyukan a birni an islam قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا كان لك wannan shi ne musulunci duka shi za ka iske ayyuka ne na gabbai ko da imanin nan tauhidi tauhidin musulmi shi ne ya furta da harshe kaga harshe magabaci duk yadda za ka kudirce a cikin zuciyarka kayi imani da Allah amma sai ka ƙi faɗa harshe malaman ahlus sunna wal jama'a a sha'ira suka ce to in ma dai imani zai ba amfani sai dai sadaka tsakaninka da Allah amma tsakaninka da bayi baka musulunta ba mumi bane ba musulmi bane dan haka sharadi dole furta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sharadi ne kafin mu yadda da imanin mutum ina ce mu da wani abu zuciyar ka ka ki bayar bakin da tsakanin ka da Allah kana saka imanin musulmi akan harshen shi yasa da mutum zai zo ya faɗi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah yayi ayyuka na gabbai duka yi la ilaha yayi abu ya haji ko da zuciyar shi ba wannan itikadin mu a wurin mu musulmi ne ba za mu kafirta shi mutum da ya faɗi la ilaha illallah ya yi sallah ya yi sauran ayyukan musulunci wa in shafu wa qamu salata wa atu zakata fa yaswanukum bi ko ka sadida ida ayyuka guda ka san da wata kuma ma'ana in ka fara wannan duk mutumin da yake imani da Allah yayi sallah yayi zakka ya zama uwanka musulmi ba za ka kuma yaƙe shi ba sharaɗi kenan mu to wannan ko da imani bai shiga zuciya ba sunan wannan mutumin munafiki to za a mai hukunci irin na kuma musulmi dan kafin ka bai hukunci da zindiƙanci ko munafiki kana da aiki babba hadisin Usama ibn Zaid da ya tabbatar mana lokacin da ya ritsa wani a wurin yaki wani kafiri kafirin da ya gaba gaba ba ba ya ce la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Usama ibn Zaid ya ce kariya kake kaga dai na ritsa ka ne kana neman mutuwa dan haka sai ya kashe shi da yazo ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya ce to Usama ibn Zaid abin naka har ya kai ka fara gane abin da mutane sun sa a zuciya shin ka saka zuciya shi ka ga la ilaha da zuciya yace da manzon Allah ya fara itabi na yana mun faɗa akan abin da nayi har sai da na ji ina ma bayan wannan waƙi'a da musulunta kaga abin da ake rubuta musulmi ana so a fara horar da gabaci daga nan ko da ya zo ya ce ni mumini ne idan imanin bai shiga zuciya ba sai alfahari ta mana kalar tara arabu amanna kullum tuminu walakin ulu asana to duk waɗannan ayyukan na gabai gaba ɗayan makarantar fitu a kan shi take zagayawa sallah zakka azumi me yake bata su me yake gyara su menene wajibai menene mustahabbai menene wajibai a menene makruhai menene haramun a ciki ko duk da baki da ayyukan gabai makarantar fito duka al-madahibul arba'a ana suke zagayawa idan aka wuce gabai ba muradin Allah wannan gaban ba zuciya Allah yake ji daga nan idan gaba ta ta horo sai imani ya reflekta a cikin zuciya to shine abdini al-iman sai ka ji yana cewa al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi duk wannan ayyukan zuciya ba aikin gaba cikin wannan ayyukan aikin zuciya ne duka to wannan kula da zuciyar shi ne malaman aƙida su kuma nan ne makarantarsu malaman aƙida kamar yadda ahalin suna wal jama'a a cikin manyan jagoransu su ne su al'imamu maliku al'imamu abu hanifata al'imamu shafi'i al'imamu ahmadu bin hanbal da sauransu to a makarantar aƙida hukutacciyar aƙida ita ce manyan makarantu guda uku su ake su ahalu sunna wal jama'a akwai asha'ira akwai maturidiyya akwai kuma ahalul hadith su ne mabiya ahmad ibn hanbal su ne wasu suke cewa salaf amma mu sani akwai bambanci tsakanin aqidar ahmad ibn hanbal wanda ake ce ma ahalul hadith wanda ce masa mazhabu ma aqidatu salaf da bambanci da 'yan salafiyar mu na yanzu su wannan a salafiyatul mu'atira ake nufi dan karka da ake salaf ko salafiya ka ɗauka irin wannan namu na yau su a salafiyatul mu'atira ake ce musu suna da bambanci mai yawa tsakanin su da haƙiƙan aqidar ahlus sunna wal jama'a mafi Ahmad ibn Hanbal ko da yake su suna kokarin nasabta kansu zuwa ga Ahmad ibn Hanbal amma a gida aqidan su aqidan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne Allah ya masa rahama aqidan Ibn Taymiyyah suke bi to amma shi Ibn Taymiyyah yana dangata kanshi da aqidan Ahmad ibn Hanbal amma ya saba da shi a wurare da yawa to idan zuciya ta dauki wannan imani za ka ga ta yi imani da Allah min wara hisabi amma sai ake so da kiya ta kashe ka zuwa ga mushahadar ubangijinka sanfin ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta ya bayyana lahu annahu al annahu al-haq aw lam yakun bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahidun kai mujahada ubangiji a cikin koyi to wannan ba za ka je wurin ba sai ka je ba misali an ta abu da Allah ka annaka tarahu kai lam kuta tarahu aina hu ya raka jibril bai masa Allah abin al-islam ya mashi labari akhbirni an al-iman ya bashi labari akhbirni an al-insan ya bashi labari maratu mudin salat ina uku ya Allah ne ya tabbai shi ina wata misali da shi ne ta bai shi hu sa shi ke na kare ai akhbirni an al shi ke wani ya rubuta inda adam adam an gama ba wani abu ba ya yi misali ya ban na ajiye an da abu da ka annaka tarafu
dan haka nan ake so duk kowa ya so shi ne ya da shi to kowa ya shi ba wannan makarantar ku da su ba abin da ta wannan ana tsaye wanda ya zai tsari sai ya kawo da tsala ko iya ko tsari da kudin ce wai ya samu da ai ba ta ba
yace ka dawo kare ko ko in take rage inda ya aiki da alaika haƙa ko inda ya aiki da alaika haƙa sauran da rage wannan to shi ne mutum ya dangana wato ka ɗauka abin da ya wani da ta wani shi da wani da ta ni ka haka ta da aiki da shi ta ce nan wanda ya ce za ku fita da mutum asibiti ku je wani likita ya ba ka gado ya kara maka shi ya rubuta maka madadin da ya kashe ya kashe sha ba su da ba so ko ku a wuri shi ke nan yana ya kashe nan mutum da kowa to haka su mai duk wanda ya kuma lafiya dan duk ba wanda ka rabe na da ala yana da shi lafiya zuciya su mana ne ke so duba daga menene dalili to a cikin dora wannan albashin ya ba da dora su dora wannan ta babu tafiya kina ina yin wannan shi da saboda yanzu wannan karatu da za su ya ce wa kullum murabiya dole kuma gane amfanin wani kuma ina ne bayan da rashin wani ina ne ga shi za ka har ka zama lamta kun dole ka zama da haram sai ga ubangiji ka wannan shi ne yau ko idan za ka yi wurin to da ka yi taki ka yi kyakkyawan kirin saboda yanzu ba ɗaya biyu za a shiga hanya ne mai wahalar fillewa kare ga da aka tafi da annabi Musa ba har da shi annabi Musa ba annabi Musa ne amma ka ji yadda aka ce shiga shi kuna da sabi ba to in dai annabi Musa zai shiga irin wannan bada ai to wannan tarjuma ta shi to kai abba dan haka tafiya ce mai matsari kuma tafiya ce a dokar daji kuma tana mallami da kalma da yake sai huka Qur'an alai sarakul abadi duk mutum da yake tafiya ba bayan masanin ya ba daga inda mararrabar hanya ta fuske to ina da wannan ba wannan hanya ta zama hanyoyi ne masu mararraba da yawa a ta daji kai daya to kamar ta wuce ta wani abu wanda don mura biyar da ta biyar da kila idan na bada misali da abu guda biyu ko ɗaya zai iya yi kamar likita yin likitoci suna aiki suna gobe shi da akwai duk akwai sata duk wani wani likita a iya turanci da yadda aka saka shi a ciki aka karantar da shi aka mai jarrabawa a alloyi da aka yi ne ba za ka shi da gaskiya ba sai an shigar da sulaf wani wuri a ce ciki ya ta addini biyarsa ko wata ta jabba ko ba ta yi ba Allah ya fara wannan fatan shi ne ya gwada an gaba wato ilimi gare shi a aiki ba ilimi da shi ba da sabani to sai shi ba shi kamar tarbiyyar mai kabira ne ba wanda aikace san abu to a ne da shi ake wanda shi wani shi ake ba wani ruwan da aka gaba wani mutum da muke kasa ne da wanda ake yau da ake nan da ta amma kuma da aka magana da su za su samu ta kai ya ce za a iya dauke da tashin a garanta ko da ta wasu ma a karanta da a gara Allah ina nan ne sai ba labarin kila wani na wani abu yayi mutum sai ka bar ya yi mata dan Allah ka faɗa mu wannan mutum idan aka ji shi ya karu ka san me ya bambanci da mutum da aka dauro ido sai aka lalu ba hannun shi aka ce wannan ne gudun mota aka da mai aka ji aka buɗe aka ce wannan ne mota aka tura hannun shi ka jari aka tura hannun shi aka faɗa ma ma tarbiyya ka in ba ke ba ko ya ce ma ya sani in ba kai ba to za ku kai da shi ku duk ta hawo za ku yi ta fara har ma kuna nuna abubuwa kuna da wannan ma Allah wannan ma Allah wannan ma Allah ba tare da kun ga me yake to ne zama hadisi ya ci jarrabawa ta farko ba da kan za ka bi ka wuya sai ka neme shi da zama na ya irada su kai da kai na shi shi na yi ne kuma na yi ba idan ya zama na ka to shi ke nan. ya ci jarrabawa ta biyu na uku zai zama ta bila da ba ne ba na ki ta ba ne ba me ce karma alfa saboda haratu a halin lafiya sai a shafaru ta tsari hanyoyin da ake bi a ce har da zai amfani da goma goma dan kar mutum ya tsaya a tasha ta biyu ya ce maka ya ce wannan ba ta nufi ya bari shi ma har yanzu yana fito don maka kai daga ce ba za a yi ta ba a ɗauki yaro ba ya ɗauki yaro shi ne irin kuma da mu ba yana ɗauki kola da wani domin ne ce wani marakin shi ne sulubu usulun ثم فتح لبصري وكشف عيان وكشف شهود والعيان ثالث ومعرفة تبدو بنور مجدد وراقبة قبل المحبة تلك بعد سنة مرات مدبر ya sha wani tarika ya ya ta ce wani ya ba ta zuciya shi to har ta ce ya daura haske daga har Allah yana yana da hanyar shi ta ya zo ya hada hanyar bai wannan da yana gani ina da ta ma Allah ta bi kuka ala an tukallimani mimma kullimta rushda to lokacin da ka zo ka kana shari ka kana neman halatta da shi kuma shi ba ta da su da kame da yamma da wani ba da shi kuma salihiya daga nan idan ka shiga ta tarbiyyar azkari aka ba ka wani azkar hakin farko da zai fara guduwa zuwa gare ka ya ce ta wusuli wusuli wannan abin da ne muke zuwa mana kuma mutum zama a usuli mahala da musu wala bayan shi ana buƙatar kafin mutum ya zama kamili yana buƙatar abu guda bakwai bayan shi ne sun mafarka wata kai kuma shuhudun iyalin ma'ajin muhabba شهور وايام ومعرفه جميع مراقبه محبه كما قال قلنا ما يفر امر حتى كما محشين في كتاب يا الله ومن تنبيكم مدركة جميع الديوان شيخ شيخ إبراهيم لكن شيخ سوى الشيخ ديوان الشيخ أمامي كما تقول da mutum da fara kan karshe da yake cewa wadan ke tsani wakil bi wata jidda ai idan ya tsaya iya nan sai ka zo ce kana son kafar sai ce to ni kuma ba ya kafar amma idan sauran ma da ba ne a ba ta ji kuma shi da ba ta ji lawan wa ta ji ana tsare da ruwan malam ko ni ni ka ce ce ko ji wa ba sai ji ba da sunan ma ta ji iya inda za ta iya kai mu ji da da ya wurin har ma ya wuce ga bai da shi ko wannan sun fi da ani kuma iya da sani da haka gaba ina da san za a ba mu da mata wani da kuma shi kar mu ci ne zo ya ci mata ana halifa wani ana shirku wani ana bukari wani ya kira ni da mutum ba ta kai bai kai ba ba sai sai mutum ya kai dan ya tauye shawara da ta yi da wani ita mu kada bai idan kuri ne da ruwa da neman saduwa da Allah abu guda ne na farko ya kin da ka sani ka sanar da shi ya idan yana son ya kara gaba har ka kuma ya kawo a gaba sannan kuma duk da ba sani ba ka sanar da shi eh nasiha wa kanka shi ne nasiha na su da ake mana eh nasiha wa kanka shi nasiha wa kai cewa nan din da kake son yin gaba can da kake da su kai ku ni ku ni tarbiyya amma ku mar wannan shin mu da da da da haka ya aje da rikin jami'a a hannun zaka shi shehu ne ya tarbiyyar su a tsari hannun shehu shi shi Muhammadu Sani ibn Sulaiman yadda da ya zo ya yi tarbiyya shi Muhammadu Sani ibn Sulaiman sai ya ce shi Muhammadu shi ke da an kuma ta bai rike shi a wurin shi ba da shi ne rike shi ɗan biyu ne ko dai ya haramta masa da kuma shi kuma ya yi mutum yana kuwa ko kuma ya halaka da shi ta hanyar sai in yace zan kai ka kuma shi ma bai kai ba to duk shi da mutum da bi da alifa ya kula da wannan gaban gidan shi in suna son su yi iya shi bai yi ba to kar ya dafa wanda su gari ya halaka da su ya tura su ba ga wanda su ne ma abuta wannan fannin su ja ko shi shi ne kanu ya fata dan sai zama imamu salih jagora na kai ne daga sa'atan nan ladin amanu wa amilu salihati duk ayyukan da a cikin sa akwai nagarta Allah ya ce a ciki ko ya ce a bari ko wanda ake a yi wanda ake a bari ya bari to shi ba ce idan ka samu wannan murabin sai ka wani sharaɗin to mai limba to a nan wata mallakun na saka ina ga shi ne karatun mu na gaba ta da da mun yi bayanci daya ba da mu ba ce gabatar wanda muke a kan ita kanta ma ne ne nufi a cikin neman shehin murabbi ne tarbiyyar abu muhimmi ne kuma sannan kuma yadda ake jama'a hannun yan bayan akiya shi ba da lafiya كده في ايه اللي كان مش انا تفكر انا في ان العلم هو الامام يا فتي الدرس الكتاب يتعاون نظام اللي من سامك مع وانتي في الاسلام سلام ما الله ولله da malamai suna ta wucewa ita ya samu shehi wali ko kuma malami ya tafi dan shi bai tsaya yayi samu abin da bai yi shi ba. Haka wajen zo, ke bai yi da don kuri ga kuma alke ba a yaba ba. A ɗauko da wani kuma a yaba ba. A ɗauko ba gini ta ko da ɗauko ba a bashi. Sai a ɗauko da kuma yawa da ya zama halin ba. Duk abin da shi ke shi ma ya yi, ita kuma shi bai sa ba. Wani kan ce zama an koma jihar al'ama al'ama wala Allah ma jihar al'ama da shi zaman da awa suka ce wasu ne mu idai masu bukatar kuwa da Allah su yi kokari su tanta cewa ne ne shehin da za su ba wa ba kowa ba ba kowa ba akwai jabu akwai jabu shi ne ba ya kuma ka san da abin da kaga ana fatan lokaci da ai gaba ne kyau ne ko duk abin da kaga ana fatan lokaci da ai gaba shi wannan abin na san da ka sa shi to abin mai daraja ne duk abin da daraja ne ko to na da ana da bin amara daraja shi ka shi da ba ka fi da shi ba ya ba balle a sai ana da bin daraja abin da kaga ana ba ka ma da shi wannan abin ne abin ko ne rasin da ake jabin murabbai shi in ka samu nake kare alama da ta cewa an kare da ya rasu lokacin sallah ko na alhamdulillah inda ka ba ta ai ka ba ba ba ma ina ka rubuta sallah na na a yana magana a kan wajibobi sama a wannan zamani da aka samu kuɗi na rashin kuɗi kashi a hannu tambaya akan hukunci bai ta ta ta hawo amma ba za ka tantance da kasafin fata wannan malamai suke ba wasu da yawa wasu sun ta ta rashin halalci amma wasu ta ta halalci waɗanda suke tafiya kan cewa ba halal bane suna ganin kuɗi da kuɗi kuma a sa babu a cikin kuma a sa cikin haƙƙi kamar sai wasu suna ganin masu mai a cikin ba ne kamar kuma da kusa ba sai a madadin da kuma kawo a kan halayen ko da yawa ce a tare da cikin sana'ar kawai dai a rike ba a rike da aka sani a dadin kawai kare shi ne ba abin da ba to ni da kamata ya masu kallon wannan a matsayin babu da su canza tunanin da aka matsayin rashin ci ba dan idan aka ce mutum wanda ya tura maka dubu da biyu ya ba da kashi dubu da biyu ya ba da dubu da biyar ya ci riba to wanda ma ka ba shi dubu da ɗari da ɗaya maka dubu da riba ita riba ba yawa ce riba ba kawai in dai an samu da babu ko wani ta zama shi ne dai ba abin da ga gama ba abin da ba za a iya kiyayewa ne. A halin da aka ci masana a shiga cikin da ba ne ba ce cikin lamarin. Iya da fara manyan wani zai ce kash sabbi da sabbi. Wannan ne za a yi nubawa a da ya abai da kuma na magana. Na kan dan kuɗi na tafin naira dubu na ce abin da kuma wani ce sai ta wani dubu sha ɗaya sannan in ba ta dubu goma saba'in to wannan in an kalle shi a babar da shi amma wancan na maganar da biyu suna ta rubuta kawai ne yana kallon zamanin da muke da shi mutum ya mutu mutum ya karki ta kai ma da rura kawai in ba yadda zai yi da haka kawai ya fara in ma da har da ya kasu wani ba ba shi da kan sa saboda ka san irin wannan da mai ba da wani da an sake tantar da su a zuci to amma yanzu idan abin ya mace ba ya zama da ruwa kuma ka rasa yadda za ka yi aka ce dole sai ka ba da wannan tarihin mai yawa sannan ka samu da kake bukata kamar yadda kawai Allah ya maka amma dai da ba za ka ko mun da masu yana kan Allah ya kamata ka san cewa kuma ba sai mun da shi ko wani shi aka yi wanda duk zai iya zuwa ya fito da masu duk wata ya mai ko wani biya yi to abubuwan da ne da ya kasa da addu'a kawai muna fata Allah ya sa su yi Allah ya kuma su jamfa su a gila na so a rubuta da amma sai yanzu in mutum ya shiga rubuta ko na ba a kai in dai yana da wani bukata ko ya rubuta da ba ta ba ta Allah ya ba ta Allah ya ba ta cewa wani mutumin da ya je POS na ji wanda da ya je mace ya an shi kuɗi da kuma wani miliyan misali za ka ji ya ƙara faɗi da ko da sai ya an so a haka sai ya zo shi ma sai ya ƙara kamar wani faɗi da a kuma ma'ana 15% ko 20 shi ma sai ya ni na da ke